بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما يحكى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أنا تعالى قال هذا أبو أيو الهميس شاتك وسكوة ربيع الأول في شكاة الولد إفقار بإن بقوي wajen lishada ya ga watan Satumba 2025 miladiya ana majalisi namu da muka saba muna karatu mako mako na kitabut tauhid na Muhammad ibn Abdul Wahhab zamu tashi akan inda malaka cewa babu qaulillahi ta'ala fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun wa qala ibn Abbas fil aya al andad huwa shirk akhfa min dabib an nabli ala safatin sauda fi dhulmati al-layl wa huwa an taqula wallahi wa hayatika والله وحياتك يا فلان وحياتي وتقول لولا كليبة لولا كليبة هذا لأتى اللصوص ولولا البط في الدار لأتى اللصوص وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا هذا كله به شرك رواه ابن أبي حاتم وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك رواه الترمذي وحسنه وصاحه الحاكم وقال ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من من أن أحلف بغيره صادقا وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان رواه أبو داود بسند صحيح وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أعوذ بالله وبك ويجوز أن يقول بالله ثم بك قال ويقول لولا الله ثم فلان ولا تقول لولا الله وفلان wannan babi malai yace babin fadan Allah ta'ala fala tad'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun kar ku sanya ma ubangiji kinnai ababan tarayya wa antum ta'lamun alhali kuna sani wa qala ibn abbas fil aya abdullah ibn abbas ya fasara yana yin fasaran kinnai a wannan aya sai ce al andad huwa shirk wato kinnai da Allah ta'ala ke magana a wannan aya sune ababan tarayya shirka da mutane ke yi akhfa min dabibin nabli shirka tafi wato tunkudawan tururuwa tafiya na tururuwa to yanda wato mutum kunni baya iya jin wannan to shirka ta fi wannan koyuwa a ga kunni akhfa min dabibin nabli ta fi koyuwa akan wato tafiya na tururuwa ala safatin sauda akan wato kullalan dutse baki fi zulmatil layli a duhun dare kaga dai ba jin wannan Abdullahi na ba zai ta shirka ko wannan koyuwa wato shirka wani abu ne wanda yake mutum in ba yana ƙara ƙoƙarin wasa ilimin sa ba to kuma zai iya fadawa cikin shirka ko ta wani bangaren in ya tushe wata bangaren da zai iya zama wata bangaren bai wani bangaren bai tushe ba wa huwa an taqula daga cikin shirka shine ka ce wallahi wa hayati ka ce na rantse da Allah da kuma rayuwanka ya rantse da Allah kuma ya rantse da rayuwan kuma wanda yake magana da shi ya fulan wa hayati haka kuma ya ce kuma na rantse da rayuwana wa taqulu daga cikin shirka kuma mutum yana ce laula kulaybatu hadha in ba don wannan ‘yar karyar ba, la'atanar lusus, in ba don ta yi mana gadi wato da wato ‘yan fashi sun zo mana. Walaular albab, in ba don wato agwagwa ba, kusan agwagwa da jinsin agwagwa, ina su gisi nan da sauran su za ku ga aka sa su saboda su gadi. Din sun ga bako za su ga suna tawayin wasu abubuwa. Ya ce, walaular albab fiddari, in ba don wato irin wannan agwagin da ke cikin gida ba, la'atar lusus da wato wannan wato ‘yan fashin sun zo, wa ƙaunar rajuli daga cin shirka kuma shi ne mutum ya ce lissahibi ga abokinsa, ma sha Allah wa sheta, abinda Ubangiji ya ga dama abinda ka ga dama shi yake wanzuwa. Wa ƙaunar rajuli haka kuma daga cin shirka shi ne mutum ya ce, laulallah wa fulan, ba dan Allah da wani ba, la taj'al fiha fulanan ibn abbas ya karka sanya wannan wani a cikin tsakiya hadha kulluhu bihi shirka ce wannan duk shirka ne ake ana gwama ubangiji da ababan halitta wanda bai dace a mishi haka ba rawahu ibn abi hatim ibn abi hatim ya rawaito wannan wannan hadisi wannan akwai daga abdullahi dan abbas malai cewa an umar ibn al-khattab ya kuma zo da hadisi daga umar ibn al-khattab anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man halafa bi ghairillah duk wanda ya rantse da wannan Allah ta'ala fa kada kafara hakika ya kafirta aw ashraka ko ya shirka rawahu tirmidhi imam tirmidhi rawaito wannan riwaya wa hasanahu kuma yace hadisi ne hasan wa sahahu al-hakim imam al-hakim al-saburi ya inganta shi wa qala ibn mas'ud abdullah ibn mas'ud yace la an ahlifa billahi kadiban wallahi in rantse da Allah akan ƙarya ahabbu ilayya wannan ya fi sauki na fi jin cewa wannan nayi wato duk da girman zanubin sa na fi jin shi kasa da min an ahlifa bi ghairihi sadiqan in je in rantse da wannan Allah ta'ala ina da gaske wato mutum ya ce na rantse da wannan sarki da kase yake yi to yace wannan ya fi karfin zunubi shi a wajensa akan ya ce wallahi tallahi akan ƙarya wannan saboda yanda wancan shirka ne wannan kuma kaga gaya abu da kai wato ya zama zunubi to ma wannan fadan fadin da wannan aya da malai ya kawo ce fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun a suratul baqara yace kar ku sanya ma wato ubangiji kinnai alhali kuna sane in an lura babuka da suka biyo baya malai ya tayi mana ma yayi magana kan wato ummahatut tauhid usul tauhid shika-shikan tauhidi wanda yake duk wanda ya bar su ya shiga musulunci da kuma shine ya dinga biyowa da wasu abubuwa da suke kamalan tauhidin ne sannan kuma sai ya hada maka da kuma shirka da kuma abin da yake kuma warware musulunci da kuma abin da yake yana warware kamalan kamalan wato tauhidi a saboda haka a wannan wannan babi da malai ya kulla mana za ku ga wasu abubuwa da ake faɗa da yana yawan aukuwa ga mutane wanda wannan ana kiran su shirka a babin lafaza duk da shirka ba zai fita da mutum daga musulunci mutum ya faɗa wannan abubuwa to amma yana ana kiran su a shirkul alfa shirka ne a baki da mutane ke faɗi wanda ya kamata mu kai kololuwa wajen tsarkake bakunan mu ya zama ana samun tauhidi a maganganun mu da muke yi na yau da gobe maganganun mu da aikace aikacen mu da balle kuma aikin zuciya ba wai kawai mutum ya ce zai kiyaye zuciyarsa daga shirka ba amma kuma a bakinsa ana samu yana cewa ya rantsa da rawanin sarki a bakinsa ana samu yana yin wasu abubuwa wanda ya suke wannan danganta aikin ubangiji ne ga wani Allah ta'ala malam da nan da ya ce falasat abdullahi andadan wa antum ta'lamu lafazan al'andat jami na annid annid dai inda ya je a wajen malamai suna fassara shi malamai magabata suna kira fassara shi al'idlu al-mithlu an-nazir al-kufu annid yana maganar kini shine wato al'idlu tamka wanda zaka kira zaka yi kaman tamka ga wani ko an-nadhir ko takwara ko al-kufu ko kuma wanda yake wato niddi da niddi ake fada ko iri da iri a duka wannan malamai makamata sun fasara wannan ayan da shi da ita wasu mujahid da qatada suka ce andadan ay idlan wato wanda yake tamka wato kar ku sanya mu ubangiji tamkoki ko kuma wato kinnai a tare da shi ibn jarir al-tabari da sanadin sa ya ruwato daga Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam yake cewa al-andad kinnai da Allah ta'ala ke magana shi al-alati allati ja'aluha ma'ahu sune ababan tarayya da suka sanya ma ubangiji suna bautan su wa ja'alu laha mithla ma ja'alu lahu suka ba wannan ababan tarayya irin abin da suka ba ubangiji ubangiji yana rayarwa ya kashe suka ce su ma wanda suna rayarwa su kashe ubangiji yana sa albarka su wasu ce wanda suna sa albarka ubangiji yana kaza yana kaza yana suka da ruwan sama yana bada wato yalwan arziki suwa suka ce wannan ababen da suke bauta suwa suna yin waɗannan abubuwa da to wannan shine shirkan da ubangiji ke cewa kar kuma ubangiji irin wannan shirka in ji Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam as-Suddi as-Suddi al-Kabir yake cewa al-akifa tuti'unahum fi ma'siyatillah al-anda da ake Allah ta'ala ke cewa kar a sanya musu adan shine wato cinnai da kuke musu da'a wajen sa'a ma Allah ta'ala to wannan diya to wannan zai dauka ko dai mutum ya ɗauko wani abin bauta ya fama shi da ubangiji ko kuma ya ɗauki aikin ubangiji ya ba wani mahaluki ko da bai ce wannan mutum ubangiji ba ne ba da arziki ba da ruwan sama yin albarka a rayuwa kaza kaza duk wannan aiki na ubangiji ka ɗauka ka ba wani mahaluki a matsayin shi ke iya yi ba matsayin sababi ba to wannan malamai suka ce shi kasa wannan shirka ne kwatankwacin wannan kamun kwatankwacin faɗin Allah ta'ala ne wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillah su ma ai abin da suke yi shine wato soyayya da za su yi ubangiji ne shi daya sai suka zo suna yin irin wannan soyayya ga wani Allah ta'ala sai Allah ta'ala ce to kuma sun yi shirka sun kafirce ma Allah ta'ala a haƙiƙanin sanya niddi sanya ma ubangiji tamka a shine wato a dauki aikin ubangiji ko kuma wani abin da ubangiji shi kadai ke banta da shi sai a dauka a ba wani Allah ta'ala ko dai a zata sa ko a aikin sa ko a cikin yanda bawa ke mu'amalantar sa abu uku nan a kiyaye su kwarai daga sai dan wani lokaci zaka ga wasu sun kiyaye abu biyu amma abu na uku ne sai gagare su inda aka fi samun shirka da ake ma ubangiji shirka ko abubuwa ne guda uku ko dai mutum ya yi ma Ubangiji shirka a zatinsa, zatin Ubangiji, ko kuma ya ma Ubangiji shirka a aikace-aikacensa, haka wani yana da alaƙa da Ubangiji, ko kuma ya ma Ubangiji shirka a shi ma'amalin da yake ma Ubangiji, shi na bauta, aka ce bauta ma Allah shi dai sai dinga Ubangiji ga wani. Shirka da ake ma Ubangiji a zatinsa, a shi ne kamar ka ce aikin da Ubangiji yake yi, shi ba shi ke yi ba. ko ka ce wani halittu da ka gani duka ka ce ne ya ta halicce su to kaga yanzu aiki da ubangiji zatin su shi ke wannan aikin ka zo ka ce ba shi ke yi ba ka raba ubangiji da aikinsa da kuma abin da ke shi ne mahaliccin wato shi abubuwan kafin zo maganar aiki yayin da ka ce nature ce mai halitta to yanzu ka mai da zatin nature din ita ce wato mai alkhallaqul alim shi ko ubangiji anan shine mahalicci shine yayin aikinsa shi ne ya kasantar yanzu sai ka ɗauki wannan sunan wato wannan siffa tashi na shi ke cewa kun faya kun kaje ka ba wata mahaluki kuma ko zamani ko neja ko wani abin halitta to wannan kaga shirka ne a zatin ubangiji a zatin ubangijin kasance wacce ana alkhallaqu ko alkhaliqu to yanzu ka yi ma ubangiji shirka a wannan babu sai kuma wato shirka da za a yi ma ubangiji kuma a a wato aikinsa shine wato wani aiki da ubangiji ya yi na halitta din ko kuma wani aiki da ubangiji shi kadai ke yi na azurtawa kace a a wani mahaluki shi ke iya yi wannan wato shirka kenan a af'alullahi ta'ala shirka a maf'ulatullahi ta'ala shirka a aikace aikace da ubangiji ke yi da kuma shirka kuma a halittun sa kada ga halittun kace a maf'ulat shine makhluqat halittun halittun ubangiji kace a wannan ba ba ubangiji ya halicce su ba wanda ya halicce su kaga wannan shirka ne a aikace aikacen sa da kuma shirka a wa'ada su halitta din su kansu ka danganta zuwa ga wani Allah ta'ala wanda duka wato shirka ne manya wanda yake ya kamata mu kula da shi kwarai da gaske sai kuma wato shirka kuma har yanzu a zatin ubangiji shine wato yanda wasu za ga sun raba ubangiji daga sofofinsa na kamala ubangiji ya shike da sofofi na kamala a da ta dace da shi kamar suka rika jin cewa ubangiji baya jin duk abin da ke faruwa a duniya kaga wannan ka raba ubangiji daga sofofinsa ta kamala kamar mu jin cewa yanzu zai yi wa ubangiji wayo kaga wanda ya raba ubangiji daga sifofinsa na kamala kamar masu cewa ubangiji kullum raba ya da sifa wanda kaga kuma sun raba ubangiji daga sifofinsa na kamala kamar masu jin cewa yanzu ta ina ubangiji zai iya tare matattu bayan sun mutu kaga wanda kuma sun raba shi daga wato kamalan ikonsa kamar masu ganin cewa to yanzu ubangiji sai zai sun yi da yana iko amma sai dai ya iya tada matattu ruhinsu amma ba wai jikunansu ba kusa wannan ita ma wata wannan kuma galibi ɗan boko falasifa su suke kawo wannan akwai abin da suke cewa alhashrul jismani albasharani da kuma alhashrul ruhani annafsani shi alhashrul albasharani aljismani shi ne suke cewa kuma zai ba wato physical resurrection wannan Allah ta'ala ya dawo da mu da jikinmu da tsokanmu da kawaye ce ai wannan to ai kaga ba zai yi ba wannan yan kimiyya su suka faɗi wannan maganar to suna cewa ai dan wake zaka ake jikin ka ne ke zuwa yana ta zagaye wa yana kuma cikin wani kuma cikin wani ko yanzu zaka takin wani zama saran wani to ubangiji ya tashi dawowa to ai ana magana dawo da su a lokaci kake duka to to shi wancan bangaren jinka ne zama saran shi za a dawo da shi ko ko masara ko ko a shi wannan malam wala da ya riga ya mutu ya zama shi aka je ya zama gudunar abincin wani aka sake samun mani da aka haifa wani shi za a dawo da shi a lokaci daya ai dole sai dai tunda sinadarin ɗaya ne to dole ya za a raba to kaga duk wannan kokarin wato a wato jahilta ubangiji ne ba qadrullah ka kadari ba su girma ubangiji inda ya kwata girma ba shi ba to wannan kaga duk shirka ne yima ubangiji kini ne a azatin sa da kuma aikace aikacen sa ta yanda ga ubangiji ya ce maka zai yi sai ka ce a ba zai yi ba ka ga wannan ka dangata mushi gajiyawa to ba za yi ka dangata ubangiji gajiyawa ba sai ka dinki kuma sufa kamala ka sa ma wani sa to kaga an sami mushrikan da ake gudu to shi yasa malamai suke magana cewa daga cikin shirka shine wato a dauki wata sufa ta nakasa a dangata ma ubangiji shi kuma da sufa ta kamala kuma ji a ba wani mahaluki shi daya shi kuma wannan kuma ba daidai ne ba to kuma shirkin da kare mutane mu muka sani shine kuma shirka a wajen mu'amalantar ubangiji shi da aikin bawa kaga wanda muka faɗa a zatin ubangiji da aikin sa wannan duk shi ubangiji ta shafa duk ya wannan ya shafi rububiyya ne sai kuma mu kuma a cikin aikin mu kuma bawa in tashi zai yi wa ubangiji bauta zai kaskanta kanshi gaban ga ubangiji sa ya risala kansa ya risala gabobinsa ga ubangiji sa kadai to sai ya zama yana gama da ubangiji yana yi ma ubangiji kuma yana yi ma wani ko kuma zai ma ubangiji ba amma zai ma wani ko kuma zai rika ganin cewa shi wannan mahaluki shine maka da imaki ya kancanta ya tsantsanta mishi soyayya ya tsantsanta mishi girmamawa baki daya to wannan akan sama da shi kuma ya kawo mana wannan babu wannan wasu abubuwa ne da mu a cikin aiki mu muke yi galibi a wannan a wannan malam zai kawo wannan babi ba yana maganan yi ma ubangiji kini a babin a zatin ubangiji ba ko kuma yi ma ubangiji kini a aikinsa galibi ya fi alaka da yin ubangiji kiri a abin da ɗan adam ke yi ko dai a zuciyarsa ko kuma a bakinsa ko kuma a gabobinsa to anan shi ne malam zai zai yi mana magana a cewa wato galibin mutane har a lafuza ma ba su kubuta daga shirka ba Allah ta'ala cewa wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa hum mushrikun da wuya galibin su mutane ba su imani da Allah ba sai ka same suna yi ubangiji gamadi suna dan hada shi da wasu abubuwa wanda ba daidai ne ba ana kiran wannan babu shirku alfaq shirka wato wanda ke ake samu a lafuza wasu abubuwa ne da zaka ga mutane suna rainawa amma kuma wato malamai magabata sun faɗi cewa wannan yana daga cikin manyan manyan zunubai manyan zunubai tunda ya zama shirka karama wanda zai bayu in ta in ya girma mai zaune a zuciya kuma ya zama ya zama shirka babba sai malai kama da fasad abdullahi dan abbas yi duk da wannan aya farko ta zo a kan shirka ne babba amma abdullahi dan abbas kaga sai ya gwama shirkoki kanana da wani shirka babba wanda kuma usulubi ne na magabata duk inda kaga ubangiji yayi hani daga shirka babba to kuma a ciki kuma magabata suna buye kuma shirka karama kuma ya tashi da ciki dan ba zai yi kace wai ana cewa Allah ta'ala ya ce wato laysa kamithli shay ko ya ce karku da ubangiji shirka fa ta'ala lillahi andadan kace wai shirka fa ake magana wai karku ai ba ana magana duk samun kabari kabari ba wanda duk samun kabari ma wanda yana yana zama shirka ba shi kansa ko ba yana magana kace na rike da wannan sarki ba ko ba kaza ko ba kaza ba kace wai bai shiga ciki ba a ya shiga ciki bai nuna mana haka shine wato aikin magabata sahabbai da wanda suka bi su kyautatawa da sun zo fasara wannan aya sai su fas dauko shirka kana ba sai su goya da wannan to shine mana malai kawo mana wato abinda shi ibnu abbas yake faɗi ibn abbas yake cewa al'andad daga cikin wato yi ma ubangiji kini shine wato kai ma ubangiji da wani a aikin da ubangiji shi kadai ke iya maka ko da ku alafazi ne yace kuma akhfa min dabibin nabil ita shirka ta fi koyuwa akan wato tafiya na tururuwa ala safatin sauda kaga tafiya na tururuwan dawa ba jibi ke ba ko da mun ganta da rana tsaka tafiya tururuwa da wuya wato wani dan adam ya ce hawa gashi yana jin wai tafiyan tururuwa tana tana tabtar tana ji ba abu da za ka ji ba to kaga sai aka ce maka shirka ta fi koyuwa ga bayin Allah akan wato in tafin turuwan nan kaga wato babu ta inda zaka raba kanka da shirka sai da abi kawai da yawan lazumtan waɗannan majalisai da ake yi ana kokarin sashi da al'umma kana ƙara fahimtar ilimi sai kuma neman tawfiki na ubangiji amma dai in bai ba hanya na guda biyu ba to ai abinda abinda da ba su faɗa to kowa ma kusan wato zai wuya ka ce ba ya iya ma baya ubangiji shirka din shi da ubangiji ke cewa ma yu'minu aktharuhum billahi illa hum mushrikun yace ala safatin sauda mana ita kanta tafiyan tururuwan da ma ka ganta ita ba ji ake ba da da baya iji sannan kuma sai aka ce maka kuma tana cikin wato falalan dutse baki haba ita kanta ka ganta ga ana ga ta bukadar ita ba bakaci ta hau kan kuma dutse baki tana za ka ganta balle ka ji motsin ta ba ba za ka ji ba sai ce kuma fi zulmatil layli kuma wannan din ba kuma a cikin ruwan dare mai duhu irin dare da rana babu wata daren da ake istitrarul qamar lokacin da rana da wata ke bacewa to kaga wannan duk Abdullahi Abbas me yasa ya ka maka haka saboda yana maka wannan ba yana magana da mushrikai ba ba yana magana da wanda suke kafirai da shirkar su ba yana magana da akan musulmai wanda kuma suna zuwa da wasu laifuffuka na shirka wanda kuma su suna ganin abu kamar karɓar abu amma alhali tana da girma wajen ubangiji me ya ja musu haka shi rashin ilimi da kuma rashin wato neman tawfiki wajen ubangiji yace kuma sai yace wa huwa al-taqula irin wannan shirkan shine ka ce wallahi wa hayatik na rantse da Allah na rantse da rayuwanka galibi arwaya ma yace wallahi wa hayatiki misali yana yin matarsa magana ce wa hayatiki na rantse da rayuwanki ko yace na rantse da rayuwar mahaifinsa na rantse da rayuwar mahaifina na rantse da rawanin sarkin garinmu wannan kaga duk kana yi ne dan ka girmama shi za mu magana akan bambanci tsakanin girmamawa ta ibada da kuma girmamawa ko karramawa da malamai ke bambantawa insha Allah ta'ala sai kuma yace wa hayatika ya fulan wa hayati haka yace kuma na rage da rayuwanka ya kaiwa ni ko kuma na rage da rayuwa na ko yace ba dan kare wannan karan ba da yayi mana gadi da shi kenan yan fashi sun zo mana an kaga muna faɗan wannan magana muna faɗa ce ba dan kaza ba ba faɗan ya zo ba da kawai wato wannan yaron da ya fada rijiya ba zai iya fitowa ba da ya mutu ba dan wani ba da ya mutu ko a ce ba dan zuwan kaza ba da kaza bai faru ba wani abin da aka san ubangiji shi kadai ke iya yi wannan mun yi magana a baya a babi babi na baya akan ita inda yake zama shirka da kuma ta inda zai iya zama kuma wato halal kuma za mu ƙara bayani insha Allah haka mutum ya ce kuma ba dan wato wannan agwagi da muka sa a gida ba in ba in wani mana gaskiya da ko ba ko yazo suna yin wato gunji to da da wato dan fashi sun zo mana haka zalika ko mutun ya ce wa abokinsa ba abinda ka ubangiji ya ga dama abinda kai ma ka ga dama ko shike aukuwa kaga bai ce abinda ubangiji ya ga dama sannan kai ba inda ya ce sannan kaga da zai iya zama wato akwai sauki a lamarin kuma ga babin wannan shi wannan masha Allah wa shita babinsa shine zamu karanta a gaba insha Allah zamu zo da bayani kan wannan wa qaulur rajul haka zalika mutum yace laula Allah wa fulan ba dan Allah da wani ba wanda za kuma ai ni ni ma ni wannan ma shi na fuji a bakunan mutane ce ai ba dan Allah ba dan kai ba da ba samu kaza ba a wato matsalan anan shine wato inda ka ce ba dan wani ba kace misali ba dan ba dan malam wada ya ba mu karatu ba da mu fahimta ba in ka kaga ba kawo ubangiji ba to yanzu kana magana ne akan da sababi kawai amma in ka ce ba dan Allah ba ba dan wada ba to yanzu kaga ba a sani ba sababin da kai magana ko musabbibi an hade an an hade kuma to kuma dole ka kawo wani abu da zai bambanta to shi wacce ubangiji musabbibi ne shi kuma wacce sababi ne ubangiji shi ke halittu sababin shi kuma wannan sababi ne da shi ne ubangiji ya sanya abin ya tabbata saboda haka wannan shi ma sai ya zama shirka ibn abbas ke cewa la tad'al fiha fulana kar ka sanya wani da a ciki hada kulluhu shirk wannan duka shirka ne wannan isnad sai isnadi ne hasan ibn abi hatim ar-razi shine ya rawaito wannan hadisi kamar da malai ya faɗa ta hanyar shabib ibn bishr al-bajali daga ikrima daga abdullah ibn abbas isnadi hasan ne saboda shabib ibn ibn bishr al-bajali wannan nan muka faɗa muka ce idan mutum ya ce ba dan Allah ba dan wani ba in ya faɗa ne ikhbaran ba da labari wannan ya halatta mazalla ya ya faɗa cewa laula ana lakana fi darkil asfali min an tambaye shi akan Abu Talib an tambaye shi akan Abu Talib ce ka amfana mishi wani abu yana yi maka zaira maka a lokacin da wato kake maka sai ba dan ni ba da ya zama yana can kasan kasan wuta kaga ubangiji bazana ya faɗa wannan maganar amma ka san ai wane ya tsare shi ai ubangiji ne ya tsare shi daga wannan shiga kasan kasan wuta amma ba shi mazalla ya faɗa amma bambanci a nan shine ubangiji a manzala ya faɗa ne ikhbaran ba da labarin sababiyarsa sanadiyarsa ya ba da labari ba yana ba da labari ne akan cewa shi wannan musabbibin yana da wato shi wannan sababin yana kafa da kafa da musabbib ubangiji ba mun yi magana muka ce zai iya zama haramun mushrika ba ko karama idan ya zama wannan abin da kace ba dan wanan ba kana nufin cewa wannan da shi da ubangiji suka tarayya a aikin baki da wannan sun shirka ne babba in kuma wato ya zama ka yarda cewa akwai ubangiji shi ya kaddaro abin shi ya halatto abin amma sai zuciyarka ta rataya akan wannan sanar sanadiyar ya zama har ma baka ambatan sunan ubangiji ba farka kai baka kawo shi a zuciya akwai da zaka gani zaka ga kamar da na sha fada zaka ga mu kawo kamar lokacin da shugaba Buhari ya hawo mulki za ku ga yadda muka wato talakawa Najeriya suka rataye zuciyarsu da shi ba sun yadda akwai ubangiji sun yadda sun yadda kuma ubangiji shine zai wato kusamar da wannan fitina din to amma rigimar da aka samu shine yadda zuciyar ta rataye ga wannan bawan Allah ake ganin kawai wato in ko shine nasarar in ba shi ba nasarar shine gaskiya in ba shi babu gaskiya to ubangiji ba ya san wannan wannan abin da shi ma da kira shi da ta'alluq wato zuciya ya rataye da shi da shi din to ko ubangiji ko wanda kuma shirka ne a babinsa in yayi kare yawa zai zama shirka babba ko da mutum ya ce ya yarda da ubangiji karina da zai zama wannan shirka babba shine wanda zama la ya kare Allah ta'ala baya da karma in an ambata wato ce kace ubangiji zai za ka kawai shi ya mamanta a zuciyarsa ai ba har kawai ai wani kawai in ba shi kawai ba za ta samu abin da ake bukata ba karinan wannan kai ne a zuciyarka tambaya ka ji shin kana ambato ubangiji a wannan magana da kake cewa wannan kawai shine arzikin ka kawai to kana ambato ubangiji ko yaya in kaji baka ma ambato ubangiji gani kake in ba shi ka balbalce to wannan abu da kake na haramu ne kuma zai kake shirka babba ba wai dan wani jiban ka yanzu baka da cewa ubangiji sababi ne ba a'a ka da sababi ba ka da ubangiji sababi ne amma zuciyarka yanzu yayi ratayi da shi wani sababin da yayi yawa wato alama haka shine inda wani abu zai kubuce maka za sami ka kana yin raki kaman ka yi asarar duniya da lahira baki da akwai da zaka gani da zarar an ce mahaifinsa ya rasu zai zai koma yana ganin kawai kamar wani bango ya riga ya faɗi shi ba zai ƙara albarka a rayuwa ba to wannan haramun ne wannan farkon mataki ne na shirka karami in kuma ya zaune a zuciya zai zama shirka babba saboda ba ya zai yi ya zaune a zuciya ba sai ka daina ambaton ubangiji ka daina tuna ubangiji ka daina tunanin cewa ubangiji shike maka arziki wayan nan shine kawai zai maka arziki tunda yanzu babu shi yanzu zaka zaka fadarci kenan zaka tara shi ka kuma wannan ya daga lokacin da ka danganta azutawa ga wani ubangiji kuma ya zama shirka babba to wannan shi yasa ba ta malamai ke magana cewa a ya kamata a kula da waɗannan irin irin waɗannan kalmomi a rika jin cewa asalin mai tsaro asalin mai bada arziki asalin mai kaza shi ne Allah ta'ala kar ka zo ka ce in kana san lalle zaka faɗa ubangiji karka ce ba dan Allah ba dan wani ba dan wani ba ko ba zan Allah ba zaka ce ba dan Allah ba ba dan annabi ba da mu samu shari'a ba eh maza Allah ba dan shi ba mu samu shari'a ba amma tunda kai ka kawo Allah to ba za ka yi kace da dan Allah dan annabi ba sai ce ba dan Allah ba sannan kuma ta hanyar annabi shikenan to ne yayi sannan din nan yanzu yana nuna cewa maza Allah sanadiyya ne amma asalin wanda ya kawo abu shine ubangiji sai shi ya aiko shi shi ya ba shi da shi ai bai wata shi ko to zaka sai a mai da abin zuwa ga asalin wanda ya aiki wanda shine wanda ya kawo wannan shari'a din haka zalika babi na na wato munashara wato lallashi da kuma kokarin cewa dan Allah yi min kaza shi ma duk zai zo maka bayani za ka ba a cewa dan Allah dan annabi ba a cewa shi dan Allah dan annabi min kaza wato wannan in yayin da kake addu'a tsakaninmu da ubangiji kamar da na sha faɗa amma tsakaninmu nan ka samu aiki a ciki babu matsala ka ce ba ni dan annabi amma kaka ce dan wani dan Allah dan annabi inda za ka kawo Allah to ka kawo Allah shi daya kar ka ce ba dan Allah dan annabi amma kana iya cewa ba dan annabi wasu da yawa suna istishkalin wannan maganar amma wani abu ne abu ne sayan in ka je kai wa tafsiri na wata qullah alladhi sa'ala bihi wal arham malamai sun yi fasarar wannan aya suka ce shine wato tambaya da muke da zumunci ba ni dan zumunci ba ni dan abotan mu ba ni dan ni yaran mu daya to da yaranka da zumuncinka ya fa annabi ne to dan kace ban dan annabi yayi tsakanin mu amma kar ka ce ba ni ya ubangiji ba ni dan annabi Allah ta'ala bai halatta mana mu ce ba dan a bashi a baka dan dan annabi ba bai da girma yana da girma rigimar kawai shi ubangiji bai ce ai ba ai tawassuli kake yi tawassuli kuma shi ibada ce ibada kuma ba an gina ta ne akan bi ba kan kirkirwa ba duk wani hadisi da ake kawo wa tawassuli bi jahi bayin jahi da lahi kabir ko azim wannan hadisi ne da babu shi da su baya suna yi to balle ko mutum ya ce ya rantse da Allah da annabi na rantse da Allah da annabi wannan ai baka san girman Allah ba me ya kawo ka kana rantsewa da annabi kuma amma abin da ya kawo ka kana rantsewa da annabi amma tsakanin mu zaka ga magabata ba su cika duk tsakanin su masu wa magabatan ba su cika cewa ba dan annabi ba wannan kaga ina ba halacci ne ba su cika cewa ba dan annabi ba su magabata ba da wuya ka samu tsakanin sahabbai wani ce ba ba shi dan annabi abinda kawai nake iya tunawa shi ne abu da ya zo a cikin littafin al-si'ab da kuma littattafai da suka zo wato asali na na abdullahi ibn ja'far ibn abi talib cewa ya ce nakan tambayi Ali bin Abi Talib ya bani ya bani abu wasu ɗan dukiya daga cikin abin da Ubangiji ya fi da shi shugaba ne yana kuma raba mutane to ni ma a bani a matsayin na musulmi Ali ko sai ya hana shi saboda shi ba zai ba da kusa da shi ba da yawa ba kusan wata siyasa ce ya gada ya gaji daga wurin manzon Allah manzon lokacin da yake da yake da yake yana nan to ahlul bait baya ba su abubuwa da yawa baya ba su abubuwa da yawa wannan siyasa shi ta manzon Allah ba kamar mu ne ba yanzu a ta ba su zana shi ba ba ahlul bait da yawa sun sun sun yi abubuwa ma ya musu yawa za su je wajen manzon Allah shi Ali sai ce kun ko jawo zai ba ku ba ku hakura kawai saboda shi yana san ahlul bait su hakura da falalla ubangiji ya musu da annabta da aka ba su to amma da zarar da lokacin da babu shi sai kuma su ran kulafa su kuma suka damu da ahlul bait da yawa har haka ake so kuma da babu shi sai suka damu da su aliyu da ya hau shi kuma shi sai takaita su kuma da kaka kuma ta lokacin abubakar da umar da usman sun saba to sai a zo a tai ayi ayi da aliyu bayan sai aliyu ya musu amma ba mutane kuma to shi yana sai aliyu bayan sai ce to to ka bani saboda zumuncin ka da yayanka ja'far dan ja'far yayan shi Ja'far to Ali ya Ja'far wannan bakin da ai yanzu ubangiji ya kallafa mishi ya kula da iyalan Ja'far to yanzu kaga ya zo mishi ta wata hanya sai zai dauka ya zashi yace ina ce mishi ba ni dan Ja'far sai ba ni eh sadaka wannan abubuwan a rika a rika wato kulawa sosai wani an ce kaka zai dan annabi saboda ba a ce kawai a rike da shi ne ba duk girma yana da shi amma dai rigimar ba a ce a rike da shi ba mazala bai ce a rike da shi ba maganan a ce dan Allah dan annabi rigimar shine ba a ce ayi wannan ba bal akwai dalilin dalilai suka zo kan hali ga sunan ga gashi wannan duk daga nan har zuwa babuka da babuka biyu uku haka duk aka wannan abu za a ta magana kan jadabin manzon Allah shi kansa ana cewa an sa layi kar a fita haka ah ban fara da wuri ba ina jin na san lokaci ko saboda haka wannan abubuwa ya kamata a kula kwarai da gaske ibn abbas ya cewa la tata'ali biha fulan mutukan zaka ambaci ubangiji to karka sa wanan nan kaga nan wane fulanan na kira ne amma kuma fi siyaqi an-nahy wannan yana nuna maka har manzo da shi ba shiga ciki ai manzo yana da cikin al-fulan shi ma wanan nan karka sa manzo Allah tsakiya karka ce dan Allah dan annabi karka faɗa ka kace dan Allah kawai in kuma zakana kanka kawo wannan wanan kace dan Allah da sannan wani in kuma kana son ka gane tauhidi ka ce ma dan Allah kawai in kuma kana son ka nuna sanadiyya kawai baka son ka kawo musabbib mu ce mu ce to wannan musabbibin wato musabbi shi wanda wanda ya kawo sababin ya alci sababin ka rike shi a zuciyanka amma baka son ka furta to sai ka ce kuma dan wada amma kar kawo Allah mun ga za ka kawo Allah to sai kai tauhidi shine rigimar kawai in za ka kawo Allah to sai tauhidi in kuma ba za ka kawo wani to ka kawo wani shi daya amma sai sababi kawai sanadiyya wannan shine abinda malamai ke faɗa abinda kuma Abdullahi dan Abbas yake faɗa za ka ga yanzu ma wada Abu Lahab yanzu a cikin nan na magana sa an ce ya hana a ce dan Allah dan annabi na magana shi anan Abdullahi Abdullahi Abdullahi dan Abbas yake cewa la ta ta'ali biha fulana tamam masu zagi ba su ce Abdullahi dan Abbas ya ce ba zai ce Muhammad Abu Lahab shi ya hada wannan maki annabi Abdullahi dan Abbas ya faɗa wannan wai la ta ta'ali biha fulana kar ka sanya wani Allah ta kun san ba su ga san girman annabi bane ana magana annabi kana magana wani mutumi to wace maka annabi ba da girma in dai in dai dan wannan girman ne kawai da hankalinka shi kenan sai kuma ga wata annabi shi ma ka gani me banta ka da da kirista sai kuma kana bautan shi kawai shi kenan tunda dai yana da girma din eh mun shi kenan ka je ka tayo wace maka mai da girma amma duk mai duk wani mai girma ne ba hamiki to akwai wanda ya fi shi abin ba halicin sa mu wa zalala muna san shi saboda saboda soyayya da yake mu Allah da Allah ta'ala shi ya hada mu da shi to kuma shi kenan wanda ya hada mu da shi kuma sai mu kuma kuma shi kuma muna muna jigira mishi da kasa saboda shi ma'aiki amma aiki bai samu wannan aikin ba wanda ya je wannan kaga ya shiga ya je yana yi wasu abubuwa da ma'aiki bai sa shi ba mala cewa an umar ibn al-khattab hadisi daga umar ibn al-khattab anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce man halafa bi ghairi allah duk wanda ya rantsi da wani Allah ta'ala fa kada kafara to yayi kafirci aw asharaka ko yayi shirka rawahu tirmidhi imamu tirmidhi ya rawaito wannan hadisi وحسنه ياتي حديث لي حسن آه وصححه الحاكم يوم الحاكم عليه سابوري يا انغنتا شي wannan hadisi haka malam ya danganta ba Umar dan Khattab malam ya ce wannan hadisi daga Umar dan Khattab amma abin da ya fi shahara a wajen malamai wannan hadisi ba da Umar dan Khattab bane hadisi ne na ibn umar ɗansa na hadisi ne na abdullahi ibn umar ibn al-khattab mana amma sai ce wato an umar ibn al-khattab duk da a cikin wasu daga cikin hanyoyi na hadisin an samu an danganta mu umar akwai yazo a cikin musulmi imam muhammad da kuma littafin al-tahawi an danganta mu umar da khattab hadisin ta hanyar sa'id ibn masruq daga sa'id ibn masruq shine baban sufyan al-thawri daga sa'ad ibn ubaida daga umar dan khattab sai ya ce daga umar dan khattab cewa manzo Allah yayi masa tsawa lokacin da ya ga Umar yana yin rantsuwa da babansa ba za ce ma ya ce kai shiru innahu man halafa bi shay'in duna Allah faqad ashrak duk wanda yayi rantsuwa da wani ubangiji ta yayi shirka wannan ruwaya ta ce musa ne Imam Ahmad ruwaya ce wanda take rijal din safiqat ne a to wataƙila malam wannan hadisi ne yake tunawa sai ya idan ka ta musa na Umar amma shi kansa wannan ruwayar akwai kuskure ce da yawa daga su malamai suna cewa wannan ruwayar kuskure ce hadisin asali na Ibn Umar ne amma kuma sai shi an samu da dawo ya ce wato daga umar ɗan khattab sa'ad ibn ubaida bai riski umar ɗan khattab ba kwata kwata ba wanda ya riska shine ibn umar daga da su bara ibn azib da ire-iren su na kanin sahabbai amma bai riski umar ɗan khattab ba da haka wannan ruwaya ce ta kuskure aka rike ruwaya aka kuma ya zama akwai dacewar isnadi ruwaya isnadin bai kai ba to amma dai tabbas dai abinda dalilai suke nunawa shine akwai ambatan sayyidina umar akwai ambatan sayyidina Umar a cikin hadisin kuma maganar cewa yayi yayi ma wato yayi rantsuwa da babansa manzo Allah ya hana shi to na wani abu ne da ya shahara cewa Umar da ta yana yin wannan kuma manzo Allah ya hana shi eh lokaci yayi ko dai to to ina ganin sai mu tashi akan wannan hadisi akwai dan wasu abubuwa da suke da alaka da hadisin da ba na san mu wuce sai mun sai mun ambace shi daga ci akwai shi shi takanta wannan shi kashi wannan hadisi wanda ya kawo da Umar dan Khattab ko na Ibn Umar wanda muka ci hadisi ne na Ibn Umar amma dai Abu Umar dan Khattab shine maza ya hana shi wannan rantsuwa da babansa to kuma akwai hadisi da zuwa cikin Sahih Muslim hadisi ne zuwa cikin Sahih Muslim da aka samu wata riwaya guda daya ita ce daya tal shi ma aiki shi kuma a wasu daga cikin hanyoyin hadisin ce yace lokacin da wannan sahabin ya zo masa akan wato shika-shikan musulunci wadanda ya gaya mushi to sai ya juya da baya wannan shi sahabin ya kisa to ni ba zan ƙara wa zan rage ba ni waɗannan abubuwan da ka gaya mushi shika-shikan musulunci na kawai su zai kiyaye sai wadanda ya ce aflaha wallahi in sadaq ya ce wallahi ya rabauta ko ya yi gaskiya to akwai wasu daga cikin hanyoyin hadisin da suka zo kuma suka aka ce wadanda wannan gaba ya ce aflaha wa abihi in sadaq sai ya ce wa abihi wa abihi zai zama kaman a zahiri yi rantsuwa da baban shi wannan makauya to akwai maka cajewa wannan ruwa ya ci sai mutum wannan ruwa amma akwai cajewa da da malamai suka yi wannan hadisi insha Allah idan muka yi gazo muka gama magana kan wannan hadisi namu zo da wannan mu ji amsu shi da malamai ke bayarwa a me mazala yake nufi da wannan rantsuwa ce ko ba rantsuwa ba ko kuma rantsuwa ce to me faru an share ne da can wani abu da mazala yayi a farkon musulunci bai san cewa za a hana ba daga baya aka hana kuma ko da ba abu kuma sun ce to zalla dai ba a samu ba sai a wannan ruwaya kadai da aka samu ya taɓa yin wannan wa'abihi din insha Allah idan muka zo a yi hakuri a ba mu taso da warba daga wajen aiki amma dai insha Allah duk sauran kuma kwanaki za a ci gaba da samun sauran in ba wai ruwa aka yi ba za mu ci gaba da yin katuka sabanin kusan wata ɗaya ke da nake tsammani ko za a kai wata ɗaya kusan ba a yi katu ba to Allah ta'ala ya ya ya ya mana gaba abinda muka taji Allah ya ba mu lada abinda muka kusa Allah ya yafe mana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi sahabati ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh haka yana da nasaba ai abin sa ban yi magana akan shi ba kaga shi ba ibnu abbas ya kawo magana so daga babu ne a gaba akwai babu a gaba so ban san mu shiga cikin ita magana ka abin da ko za mu shigo babu za ka zo kan wannan babu sai a mishi sharhi da ya dace shi insha Allah ai ya kawo yace wa qawlu rajul li sahibihi ma sha Allah wa shi'ta to muna ko muna gaba za ka gani babu na gaba shine babu ma ja'a fi man lam yaqna bil hal bil halif billah sai kuma babu qawli ma sha Allah wa shi'ta sun sha Allah za mu shiga kuma za mu yi sharhin da ya dace da wani da babu insha Allah wala babu lafi shine ba wani mutum kana eh wasu da yawa ƴan uwan mu ɗaliban ilimi a kwanakin baya har wato kokarin nuna cewa na kuskure ne kuma shirka ne na tsammanin na taba ji akwai wani dattijan malami na kirki malamin sunna malam bashir nuhu asalafi da ke kaduna to da ya zo kan wannan gaba sai ya yi magana cewa tsakanin mu babu laifi to wani dan bana bakwai haka nan kawai sai ya bushi hawan mi daren mijiya ba ai kaga wani lokaci shi ake cewa mu babu da wato ladabi bai dace wanda kaga shi ya furfure a sunnan ba kuma sunnan da yake kantarwa kullum ya kasa da littafi ya sauti ya ƙara ɗauko wani ya sauti shekara aru aru furfura ce baki ne a wato gemusa kawai kai kuma ka koma dan waya faɗa wata magana da kai baka gane ba ka ce za ka buɗe raddi kuma an ce ka je ka san me yake faɗa wannan bawa Allah ba magana ce ma ta wanda ba wato karantarwa kadai ba da ce tafai ya rubuta tafai da yawa kuma duk dan ya ba addinin musulunci kariya dan ya ba aqidar musulunci aqidar ahlus sunna wal jama'a kariya don kariya faɗa wannan magana sai ka saurara ka jan me yake magana kawai sai ya dinga ya musu jiran mikiya har na tsammanin ba na banta ba akwai lokacin da shi malamin dole ya tirsa su saboda wannan maganganun da aka yi aka dinga yadawa haka dole sai da ya darasi akan wannan wanda kuma kashi a fili yake a Qur'ani wayani ce ta fara halaka wannan kashi kuma a cikin aikin magabata sun ana abu halal ne an ce halal ba ana magana wani shine ƙolo musahabi ba da ba su magabata galibi abin da aka fi samu suna yi su ce a ba su dan Allah galibi na ga wato rayuwar magabata musamman sahabban da namu dai abin da suke yi kenan su maza suna tare da annabin su annabi kuma galibi shi ya sa da sahabbai da kuma asalin tauhidi wato kamalar tauhidi afwan da asalin tauhidi da kamalar ta to amma a babin jaizanci idan nayi nayi laifi shi ne ake zuwa da wannan magana to mu tsakanin mu dan kace a ba shi dan annabi dan babu laifi annabin ya rigima ne wajen kai sa aka ce a baka dan annabi kuma waki yanzu kai ka ce ka a ce dan annabi kuma ka yadda a ce a baka ran mahaifinka ka yadda yanzu a zo a ce a yi dan zumunci baka duba ciki ɗaya kuka fito baka duba bai duba ciki ɗaya kuka fito bai bada ba wato ka ce a yi dan a yi dan ciki ɗaya ciki ɗaya amma baka ce kuma a yi dan adam ba ai kaga ku akwai wato tuka da warwara kuma saboda haka a daina dan zafi zafafawa a abubuwan nan shi abin da ke fushe mu harka na tamhidin nan shine ilimi da tafiki kamar da na faɗa a tsaya karanta a fahimta in ba fahimta ba za a dinga shiga wasu abubuwa kuma kaga wannan ba zai zama ilimi ba shi rashin sani ba ilimi bane dan ban sani ba zai zama kuma ya zama ilimi wani ne yace bai sani ba ko na zo za a yi karatu ko za a yi karatu ba ai bai sani ko na zai iya zama ko na zo din ko ai in kace babu ni kace ni ban sani ba to ai ba ce ba kai babu ba kace ni ban taba sani a cikin hadisi an ce dan annabi ba to ai kuma bai ni ko babu shi wanda ya kamata a rika ganewa to kuma kaga wani ya ce shi bai sani ko zai da cewa babu kai awa kuma ilimin addinin musulunci mai faɗi sai a rika saurarawa kwarai da gaske masha Allah wal arham yawwa to a wannan a wannan ba a wannan qira'a ta wal arhama to aka ga yanzu wannan yana magana ana malamai sun fasara shi da cewa tambaya da kuke da zumunci mu wannan abu ne waki za mu yi halaka mu ne wannan a ce ka yi mishi dan garinmu ɗaya ka duba gari ɗaya ka duba yare ka duba zumunci ka duba ciki ɗaya ka duba na faɗa yi so dai da kana yin wannan to kuma bil ahra ko ka kawo manzo Allah kuma so shi da malami suke cewa in ka faɗa wannan babu lifi to kuma gashi mun kawo magana shi Abdullahi bin Ja'far bin Abi Talib yana cewa kuma dan Ja'far a bashi to Ja'far ya fi manzo Allah ne me ba ba wala a ce mishi dan inda yayi shirka da Ali da ce masa shirka kake yi a wannan ka kara sai faɗa ka halibi na bi zalibi akwai wanda ya kashi a lokacin ma ba wanda ya kashi haliba ne shi shi ne na hudun wato manyan shugabannin musulunci baki daya saboda haka waɗannan abubuwan babu wani laifi a kai in an faɗa insha Allah ta'ala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na'am eh wannan magana ce ta malamai su malamai da yawa da jimhur malamai suna cewa wannan karamar shirka ba ta shiga ba in ka ce idan Allah la yaghfiru an yushraka bihi wannan an a wajen malamai larabci masdariya sai kiranta fi'il mudari da yazo bayan masdariya za ka iya awwala shi ka juya shi ka masa masarinsa to abin da kan kike faɗa shine inna allaha la yaghfiru al-ishraka bi lafza al-ishrak kuma kaga ya kunshi dukkan shirka karama da babba to sai wasu lafsin malamai irin su ibnu taymiya suke cewa to shirka babba ma ta shiga ba to babu abin da ke sa ubangiji ya yafi shirka karama ma sai istighfari da tuba wato mutum ko da ba wai zai zo ya ce Allah ya yafe mishi wannan shirkan da ainiha ba wannan shirkan bi ainihi din ka cika a amma dai mutum ya rika zuwa da wasu tauhidi wani tauhidi da sauran su da zai share mishi wannan to Allah kalli in dai mutum bai zo da wannan ba to bai ba zai yafe ba ko karama ce saboda me saboda ayi al ishrak wannan alif da lamun din istaqraqa jami'a anwa'i shirk ashirk al akbar wa shirk al akbar to wannan shi abin da shi intibiya ke faɗa jumhur kuma suna cewa a bai shiga ba to tabbas sai wato larabci yana goya mai magana in tafiya baya saboda almazal mu'awwal in ka juya shi zama almazal sarih wannan shine ma'anarsa in ka ce a misali uridu an ashraba alma ai shine in ka juya shi ka ce uridu shurba alma mudaf mudaf ilayhi kuma ma'rifa ne ya kunshi wannan to sai in tafiya ya faɗi wannan magana din amma dai akwai sabai na malamai akwai dai hadadin gaskiya mutum ya mutum yana yin shirka karama gaskiya shirka waɗannan shirkoki ƙana kuma shirka ɗin ba wai akwai wanda za ka su kuma su galibi ba wai shirka ne ba na tsammanin ibn taymiya yana da wataƙila wani zai iya sabawa amma ba na tsammanin ibn taymiya yana da wasu abubuwa da aka toshe dan su ba a matsayin su ne na shirkan ba a su suna kaiwa ne zuwa ga shirka ka kaman wani lokaci magana ɗaukan hoto ko kuma za mu zo magana kan ɗaukan hoto wannan shi insha Allah babu shi na gaba sassaka abubuwa da sauransu da kuma zare kaga wannan tun da dai aka bar mutanen baya na yi daga bayan lokacin manzo Allah sai aka zo aka hana wannan yana nuna cewa shi a zata ta ba shi da shirka ba shi yana kaiwa da zuwa ga shirka an toshe wannan ne saboda toshe kawun banna to ba na tsammani ibn taymiya yana yana maganar shirka shirka irin waɗannan saboda su waɗannan suna kaiwa zuwa ga shirka wata kila shirka shi da yake magana shine shirka wanda shi a zahiri a lafasi rantsewa da rawanin sa kaga wannan shirka ne a zahirin sa abin da zaka ba ubangiji ka ba wani to kaga kuma ai an an samu gwamawa sabanin shi kuma zane wala zane wata kila mutum ma yayi shi ba yana nuna dan ya ubangiji shirka ba amma yana bayuwa shi wala dadewa dadewa ne kisa ki kawo shirka ne to dan ilimin tunda shi baya baya nufin shi wannan hanyoyi wasa'il zuwa ga shirka yana magana shirka asda din zahirin ta kamar riya kaga wannan shirka ce a zahirin ta kamar wato ji da jiyarwa wannan shirka ne zahirin sa abin da ubangiji za a ba kuma aka ci ga wani shi ma an ba shi wanda shirka ne zahirin su ko da shirka ne kanana amma kuma shirka ne a zahirin su a hakikalin su afwan saboda waɗannan su ne ibn taymiya ke cewa ba za a yafe ba kuma gaskiya maganar sa kamar da na faɗa maganar sa da ƙarfi yawa daga cikin muhaddiqu da sun mara maganar sa baya ko da jumhurin malamai su ba sa cewa wannan su jumhurin malamai su ba sa cewa wato ubangiji zai yafe ku banga suna wannan maganar ba sai da su suna maganar ba zai dawo ba wanda kuma dama duk wani ayi tafaki cewa da wanda mai cewa ya rada rawar sarki ya je ya je ma shiga wuta to zai ba hutu bai da wanda bai da wanda tunda wannan shirka ne karama to amma dai cewa aka ubangiji baya yafewa wato kaga ubangiji sai ya bi kadin wannan abin kenan Allah ya tsare mu shirka ai manya abubuwa ne wanda suke da girma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh